أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا بركة مرسادوا وأن مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكراتم منا عمدة الفقه واللفاوى الموافق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 38 a cikin karatun wannan littafin muna 27 ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan ɗaya a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumcen sallar idi yau da iko Allah za mu tashi sabon littafi wanda zai mana bayani akan abin da ya shafi na dubba na gawa abin da gawa yake wajibi a yi mata da abubuwan da irin na dubban da ya kamata dai ga musulmi ya yi game da gawa ko idan Allah ya kaddara mai samun mamaci malaiki cewa kitabul jana'iz وإذا تلقن موته أغمدت عيناه وشد, وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة فإذا أخذ أو فإذا أخذ في غسله لكي أثار العرب فإذا أخذني فإذا فإذا ينا دي أفعال الشروع كما تيقن بدأ أنشأ لسورانسو idan sai dai kasance fa'iza ukhida fa'iza ukhida fi ghaslihi sutirat awratahu thumma ya'suru batnahu 'asran rafiqan thumma yaluffu 'ala yadihi khirqatan fayunajjihi biha ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه فإن لم ينقي فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغانم في في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قروء ويسدل من ورائها ina tunanin za mu tsaya daga nan saboda mas'ala ta gaba mas'ala ce ta abin da ya shahi magana akan likkafa ne mu tsaya akan daidai wankan mala yake cewa wa idza tayaqqana mautu idan aka tabbatar da mutuwar shi mamacin yana ɗaya daga cikin abin da yake mustahabbi a yi mai ogumidat ainahu za a lullube idanuwan shi ko za a liƙe mai ko za a shaye mai idanuwan shi wa shudda lihiyahu a gama bakin shi wa ju'ila ala batnihi mir'atun a ɗora wani madubi akan cikin shi aw ghairiha ko wani abu makamancin haka ka hadidatin ko wani ƙarfi ba dan komi ba saboda kan cikin kai kumbura za mu zo kan mas'ala yake cewa fa in fa idza ukhidha fi ghaslihi sutirat awratuhu idan aka so mai wa wannan mamacin wanka to za a lullube al'aurashi ko za a sitarce al'aurashi sun ma yu'siru batnuhu asran rafiqan sai a dan danna cikin shi dannawa wadda take lallausa ba dannawa wadda take mai karfi ba ba dan komai ba dan abin da yake cikin shi fita ثم يلف على يده خرقة شيمي wannan wankan zai sanya tsimma a hannayen shi ba dan komai ba saboda koda ya dafa al'aurar shi ba zai fahimci me ya dafa ba yace fayunjihi biha sai ya mai tsarki da ita kenan ya mai tsarki da wannan bayan ya riga ya lullube hannayen shi yace summa yuwaddi'uhu sannan yayi masa arwalla summa yaksilu ra'sahu wa lihiyatahu bima'in wa sidrin sannan ya wanke kanshi ya wanke gemun shi da ruwa da da da ruwa da makariya summa shiqahu al-ayman summa al-aysar sannan bangaren shi na dama sannan bangaren shi na hagu summa yaksilu kadhalika marratan saniyatan wa salisa sannan ya koma ya sake wankewa wankewa ta biyu wankewa ta uku gulgudan yanda bukata ta bada yake cewa a halin da yake wanke shi abinda zai yumarru fi kulli marratin yada zai cuda da hannayen shi a kowace wankewa ta ɗayan da ta biyun da ta uku yace fa in kharaja minhu shay'un idan wani abu ya koma hutakuwa daga jikin mamacin nan na daga abin da yake cutar na daga abin da yake najasa bayan gari ko kuma hutsari yace ghasalahu sai ya wanke shi yace wasaddahu bi qatani bayan ya gama wanki na uku yace sai ya nemo abdiga sai ya toshe bayan shi inda abin yake hutawa yake cewa fa illam yastamsik idan wannan abin da yake hutawa bayan ya yi wanka na ɗaya na biyu na uku bai fasa hutawa ba ya toshe shi da abu da gabi ya ce bai fasa hutawa ba saboda abu da kale-kale ce yake cewa to abin da zai yi fabitinin harbin sai ya samu laka wadda ba a haɗa ta ba da ƙasa ba laka laka tsantsatta ya ce sai a toshe da ita ya ce wa yu'idu ru'ahu sai a koma yi ma wannan mamacin arwallah ya ce wa illam yanka bi thalathin an yi so uku mamacin nan abin da yake hutawa na daga najasa bai fasa hutawa ba ya ce to zada ila khamsin sai a a huce a ƙara wanke wannan mamacin wankewa ta biyar au ila saba'in ko wankewa ta bakwai wasu daga cikin malamai suka ce he ku kai ta har tara ma in ba a samu ba abin da ake so saboda aslan menene ake so ga mamacin nan a tsarka a tsabtace shi ba wai a tsarkake shi ba saboda damun ma shi tsina da tsarki almu'min la yanjis mummuni baya najasa babu najasa a tare shi amma dai tsarki ne ake so a samu ma wannan mamace yace to in ba a samu ba ukun ba ukun ba ta wadansu ba ba a samu ba abin da ake so ba sai a kara a kai ta biyar a kai ta bakwai a kai ta tara gwalgwadon yadda hali ya kama yace bayan an gama sun mai shifuhu bi saubin sai a zo a dan a dan daddanne shi da annashifu shine idan mutum ya fito daga wanka ai yana da sarbeti wanda zaka dan goge jikinka da shi to haka shi ma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama haka kuma aka yi wa manzan Allah in an gama ma mamaci wanka a samu wani zumma a dan goge shi da shi shine annashab wannan dan ruwan da yake dan tsago a goge daga cikin shi ba dan komai ba saboda likawarin da za a sanya mai kan da ya jika shi yake cewa wa yuj'alu tiba sai a sanya wannan mamacin turare fi magabinihi a dukkan wa'ansu wurare wanda dauda take tattaruwa shi ne ake kiran shi da almaghabin kenan hammata tsankanin tsankanin cinyoyi tsakankanin kwabari wannan guyoyi dukkan inda dauda take tattaruwa ana sanyawa gwamnati turare yake cewa wa mawadi'u sujudi haka kuma gurbin da yake yin arwalla a sanya mai turare saboda wannan yana ɗaya daga cikin abin da mu muke alfahari da shi a gobe kiyama za ana gane al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da guraben alwallanta haka kuma shi ma daga yazo da kaga mutum da gurbin gurbin muhajjalina min asaril wudu za a samu al'umman manzan Allah daga cikin su waɗanda suka yi imani za su zo gobe kiyama dukkan wata gaba wadda take wadda suke sujada da ita gabbai guda nawa ake sujada da guda tara ko ko guda bakwai umirtu an asjuda li sab'in gabbai guda bakwai yake cewa a kowace zan ga haske yana haskakuwa a cikin mutum wannan daga an ganshi an san wannan dangin manzan Allah ne ko dan al'umma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama gata ne shi ma ba karami ba yake cewa wa mawadi sujudihi da guraban da wannan mutumin ko wannan mamacin yake yin sujada yace wa in tayyabahu kulluhu kana hasana idan kuma Allah ya sanya su ɗan uwan mamacin suna da halin da za su iya mai wanka da turare ko su shaye shi dukkan shi da turare yace wannan abu ne mai kyau yace wa yujammaru akfanahu kuma likafanin shi za a yi musu turare turaren wuta at-tajmir shi shine at-tabkhir shine hayaki da yake tashi a sanya turare dabida sun kawo suka ce ai dalilin da ya sanya ake kiran shi at-tajmir ana sanya ne itatuwa itatuwa wanda ake kamsa su wanda ake turaren wuta a sanya su a cikin wuta shi kuma ai aljamra ita ce garwashi an aka sanya sai wannan hayakin idan ya tashi sai ya ba da abin da ake so to shine nan ake ɗaukan wannan kalmar daga at-tabkhir ne aka mira shi at-tajmira kenan yake cewa wa yutammaru akfaru wannan likafanin nashi ayi mustajmiri shine idan ka koma kan al'adar tubawa da bare bare zaka samu suna da abin da ake wannan in kaya wanda idan an dora zaka ga an turara kaya da turaren wuta to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin sunna a yi wa likafanin mamaci a tajmir a mai turaren wuta wannan dalilai sun zo duk da kasancewa dalilin da shi malam ya kawo hujja da shi da hadisi ne da ifi sai dai wanda suka yi ta hakikan littafin ko suka yi ta hakikan hadisin da kai shawahid wanda suke tabbatarwa ana yi Anas bin Malik ammi Abu Hurairah yayi magana da ana yi akwai kuma Aisha ko Ummu Atiyya ne ɗaya daga cikin sahabiyat ɗin nan da kai wanda ita ma ta yi aswaqon asma asma binta abubakar ya abubakar ya ta aisha yarda Allah shi ta yi umarni idan ta mutu ayi ayi wal kawanin da at-tashbiya a gari ka wannan dalilai ne wanda suke amare zamu zo kan sharhi mi bayani yake cewa in kana sharihu aw azafiruhu tawilatu idan ya kasance mutumin nan mamacin nan ya bar gashin baki mai yawa ko kuma harcin shi sun yi yawa sun huto sun yi yawa ya ce ohi da minhum za a ɗan rage daga cikinsu an ba da dama haka ya ce wala yi sarrafa sha'arahu shi wannan mamacin sawa'un namiji ko mace ba a sarce musu gashi sai dai shari'a ma'ansu daga cikin malamai sun ba da dama in za a sharce in a sharce na yadda gashin shi ba zai zuba ba abinda ba a so shi shine a zubar mai da gashin shi to in ya kasance khafifan ne ana iyawa a tsehe gashin ana iyawa a sarce gashin shi ma zan mu zo masala ce wadda malamai sun yi sabani kuma hakikatan faɗa ta mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal ita ce mafi rinjaye kasancewar ta'wilin hadisin Aisha hadisin Ummu Atiyya da yayi saboda hadisin Ummu Atiyya shine madogara akan dukkan abin da ya shayi harkar wanke mamaci yace wal mar'atu yudaffaru sha'ruha thalathatu qurunin ita kuma mace idan Allah yi mata cikawa za a tubuka gashinta tubukawa har guda uku yanda ake za a wannan yin shi a kitsa shi a kitsa shi har a yi wannan guda uku musamman me ake ce kamun guda uku ya ce wa yusaddaru min wara'iha sai a sake su ta bayanta ina tunanin kada mu ja lokacin kuma ya mana wannan shi ne ƙarshen abin da ya shari harkar wanka wanda malam ya kawo kamun malam ya shiga cikin bayani a abin da ya shayi harkar wanka sai ya dan kawo wa'ansu maganganu wanda suke suna ɗaya daga cikin mustahabbai idan Allah ya kaddara wannan ubangiji ya amshi ranshi shi mun sani da yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da duk mamacinka kake tunanin ko kake tabbatarwa lalle rai ya zo ƙarshe to yana ɗaya daga cikin sunna a huskantar da shi zuwa ga alƙibla ya rinka huskantar alƙibla wannan duka malamai sun yi ijma'i akan shi da kwai hadisin barra bin ma'rur da wa'ansu ma daga cikin malamai sun kawo kwatankwacin haka imamun nawawi a cikin almajmu ya kawo bayani da siya yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a huskantar da mamaci lokacin da aka zo karbar ran shi a huskantar da shi a huskantar da shi ya ringa huskantar gabas kuma haka yana ɗaya daga cikin sunna a ringa laƙana mai kalmar la ilaha illallah kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa ku ringa laƙantawa mamacin ku la ilaha illallah ba don komi ba saboda duk wanda ya cika da kalmar la ilaha illallah to ga wannan mutumin ku kyautata min zato a gurin ubangijin shi Allah sanya mu cika da la ilaha illallah kalma ta imani shine nan malai yake cewa wa idza wa idza wa idza tuqina mautu idan aka riga aka tabbatar lalle wannan mamacin ya rasu Allah ya amshi kayan shi kuma da kwai alamomi wanda suke nuna mana lalle wannan nan rai an rigayi ko rai ya rigayi ya bar shi shi ne za ka nema inda yake sheda inda yake lumfashi za ka ga lumfashin ya yanke duk wani wuri inda zai nuna maka ko ɓangaren tsintsiya hannun shi ko kuma wuyan shi za ka gani sun fasa motsi za ka ga lumfashin shi ya fasa hutawa abubuwa daban-daban wanda ake iya fahimta lalle wannan nan Allah ya karɓi kayan shi to idan aka tabbatar da haka farkon abin da za a yi wa mamaci shine za a ogumi da ta'ayina za a shage mai idanuwan shi sabida ne sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da haka mu koma kan hadisin ummu salma a hadisin da imam muslim ya hutar da shi lokacin da abu salma Allah ya mai cikawa manzo Allah da ya shigo kurum farkon abin da ya shahi wa abu salma idanuwan shi sai yake ce musu inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar yake cewa lalle rai idan aka rigaye aka dauke shi to idanuwa bin wannan ran take duk inda rannan yayi idanuwan nan na kallon shi shi sun ya zaka ga fa idza hiya shakhizatun absaruhum zaka ga idanuwan sun kai ba waccan wata cikin amya wa shakhiza shakhizatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin ba ita ba yake cewa zaka samu daga kaga mutum Allah ya karɓi ran shi za ka ga idanuwan sun kashe suna kallon wannan wannan rai inda ta shiga kuma mun sani inda rai take tahiya rai ana yin sama ta farko da ita in ta kirkice ce su kwankwasa a buɗe musu a ce wannan wata rai ce ran wani ne wani wani dan wani madalla da wannan ran su yi sama ta biyu har sai sun kai ta sama ta bakwai sannan idan aka sanya cikin kabarin shi a mayar mai da ran shi ita kuma in ran mutumin banza ne Allah ya kiyaye mu aka ga ran an kai ta sama ta bakwai sun kwankwasa su ce a bude musu a ce a bata da wuri a sama sai dai ta yi yawo ta yi ta sintiri a saman duniya har zuwa lokacin da za a sanya cikin kabarin shi sannan a mayar mai da ranshi yake cewa na biyu shudda lihiya sai a game bakin shi kasancewar wani idan ya mutu bakin shi a buɗe za ka same shi in ba a yi gaugawa aka game bakin ba za ka samu wurin zai daskare ko gaɓoɓin za su daskare a yi a yi a mai da bakin sai dai abin ne shi a haka shi kuma wannan baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za a game bakin shi bayan an riga an shahe an shahe mai an shahe mai wannan in shi an shahe mai idanuwan shi sai dai abinda malam bai kawo ba yana ɗaya daga cikin sunna shine a samu wani bargo ko wata dara a lullubi wannan mamacin wannan shi ma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abubuwan guda uku su ne aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya karɓi shi Aisha ta bayyana mana hadisin Aisha an shahi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idanuwan shi an gama mai bakin shi ilhiyar shi an gama ta da baki kuma baya da haka an nemo wata alburda an liƙe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita yake cewa waje ala baɗinihi mir'atu sai a nemo madubi sai a ɗora a kan cikin wannan mamacin ƙungari nan daga shi ne a cikin wannan in a galgajiyanmu mu dai ana ake sa ya a ce ya an nemo madubi idan an yi mamaci kuma har yanzu wannan al'ada za ka same ta a karkara idan an yi mutuwa sai an aro madubi an ɗora a kan cikin mamaci to dan malam ya wasafa madubi wanda mutum zai iya ganin huskar shi ba don komi ba idan ka ɗauka a wancan lokacin ai ba irin madubi ba ne irin wanda muke yi a yanzu ba abu ne wanda ake yi na ƙarhe mai yauni a ɗora kan cikin mamaci kenan har sai da ya yi ƙiyasin shi wanda mutum yana iya ganin huskar shi dukkanta a cikin wannan madubin ba don komi ba don a ɗora a danne cikin wannan mamacin au ghairiha ko wani abu makamancin haka ka hadidatin ko wani ƙarhe ko wani abu makamancin haka sai dai malamai sun ta akan wannan abun baya daga cikin mustahabbi neman wani madubi neman wani ƙarhe ko neman wani abu a ɗora a kan cikin mamaci sabida mai sabida idan cikin ya kumbura wannan abin da aka ɗora ba zai mai amfani ba ba wata hikima a cikin al'amarin ai ba daga ƙasa ba ne ba ko ba daga ƙasa ne daga cikin ne abin zai kumbura idan ya kumbura kwa wani kamar baron zai koma in ya koma kuma ba wani abu wanda zai tare shi in mi ka zo ka dora min in dai yanayin lokacin kumburar tashi yayi to ba abin da zai zai hana shi ya kumbura shi sanya malamai da yawa daga cikin malamai sun tayi akan wannan baya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kurum abinda suka ce sunna shine kurum ku gaggauta ku tai ku bulle mamacin ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana asri'u bil janaza fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi manzo Allah yace idan aka yi muku mutuwa ku yi gaggawa ku yi jana'izar wannan gawa yace ɗayan biyu ne in ta kasance gawan mutumin kirki ce to wannan alkhairi ne za ku gabatar da ita zuwa gare shi ta ba abin da bawa yake so sama da haka ya zo lokacin ɗaukar ran shi an mi albishir to wannan albishir ɗin haba-haba yake ya tarar da abin da aka yi mai albishir a haka ubangiji ya bayyana mana lalle duk lokacin innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wannan shine albishir da dukkan wata rai ta gari za ta samu lokacin da aka zo daukar randa wayanda suka samu istiqama suka tsaya tsayin daka wurin kiyaye dokokin ubangiji suka yi abin da aka umarce su to tabbas idan mutuwa ko rai ya zo ƙarshe mala'iku za su sauko za su ringa ce musu kadda ku ji tsoro kadda ku yi bakin ciki jin tsoron da aka ce mun kukkuyi na daga abin da za ku tara a gobe ko na daga abin da za ku tara idan ubangijinku ya karɓi rayukanku aljanna ce bakin cikin wannan abin da ka bari ubangiji za ya kauran maka da su wani gata ya kai ka yi wa kanka a halin da kai ba a duniya ba kai ba a lahira ba wannan shi ne babban gata da za ka yi wa kanka wanda ubangiji ya ce ya dauki ya jibinci al'amarin shi kana tunanin da kai wanda ya isa ya jibinci al'amarin shi sama da yadda ubangiji za ya jibinci al'amarin shi ubangiji ya ce a babu bakin ciki akan abin da ka bari za mu kula da su kuma ba wani tsoro na daga abin da za ka tara mu ne na hannu auliya uku fil hayatin duniya za su ringa mai albishar mu ne majibinta al'amarinku a rayuwarku ta duniya kuma haka a gobe kiyamun mu ne majibinta al'amarinku kuma duk abin da rai take so take kunata ko take gurata a rayuwarta za ta same shi wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un ga aljanna duk abin da rai take so za ta samu duk abin da kake iddiyayi duk abin da kake tutiya duk abin da kake so ya ka same shi wannan shine babban gatan da zaka yi wa kanka ka yi wa abin da ka bari a baya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hudi wa Aisha yake ce mata duk wanda yake son haduwa da ubangiji ahabba Allahu liqa'ahu Allah yana son haduwa da shi duk wanda kuma yake yake kyamata haduwa da ubangiji to ubangiji shi yana kyamata haduwa da shi aisha ta ce wa manzo Allah waye yake son mutuwa idai kasari dai ba wanda yake son mutuwa sai dai abin in ya zo la halata bakin da ka iya al'amarin kuma ka sallama wa ubangiji al'amarin shi sai ce al'amarin ba haka bane ba ya aisha ba yace abin shine lokacin da masu daukar rai suka zo to za su yi wa za su zo da hararen tufahi za su zo da hararen huskoki za su zo da harin likawani wanda za su sanya ran shi a ciki za su mai albisha da gidan aljanna su haɗi mai babu tsoro babu baƙin ciki to wannan mutumin ba abin da yake so in ba ya haɗu da ubangiji ba ko a yanzu aka maka garantin in ka mutum gidan aljanna na yau mi za a yi da rayuwar nan ta duniya ai duka hayaniyar da muke yi halin ɗarɗar ne baka san ba yaya za ka yi ba baka san a wani hali za ka cika ba amma dai aka zo aka maka albishir an tabbatar maka gidan aljanna yohin banza me ma ake yi a rayuwar duniya banda wahala yake cewa to wannan mutumin a wannan halin ba abin da yake so illa ya haɗu da ubangijin shi yace kuma duk wanda ya saba wa ubangiji a lokacin da aka zo karɓar ran shi mala'iku ne bakaɗen huskoki tuwahe marasa kyau likawani mai wari za su zo su tsaya abin shi wannan ita ce ranar da ake faɗi maka shi ne dai wa'idin da ake maka alƙolin da aka yi maka dai gashi nan dai ya zo an ce maka da kai wata rana wadda za a ɗauki ranka a lokacin nan ne zai ringa ya rabbir shi'un ya ubangiji a mida ni wannan duniya wa'innan wa'innan ubangiji ka ba su haƙuri su koma wasu kadda a ɗauki raina zai ringa ta'alilin nema a bar shi a rayuwar shi ta duniya la'alli a'malu salihan takan yi ubangiji in yi aiki na gari ubangiji ce cewa kalla shirman banza ne yake yi abu ne wanda bai yi wa innaha kalmatun huwa qa'iduha zancan banza ne shi shi ne kurme yake yake yake ban kaurar shi ko da an maido shi duniya a bashi ararran a sake maida mai irin kwanukan da yi a baya a ƙara mai wallahi ba zai yi abin kirki ba ba zai tsaya bautatawa ubangiji ba kamar yadda ya dace ba innaha kalmatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun nan baya da shi ga rayuwa ta barzakhu azabar barzakhu kuma dalilai na shari'a sun tabbatar mana lalle ana azabtar da mutum a cikin kabarin shi ita ce rayuwa ta barzakhu rayuwa wadda ba a san ba kwana nawa za a yi shekara nawa za a yi dubu nawa za a yi Allahu a'lam an sanya ka kiyama ka ta tashi har zuwa lokacin da za a yi busa ta biyu a huto da kai ba abin da zai maka gata in ba a yi kanka ba wallahi tallahi ba wani wanda zai ce a'a abin da ya yi shi a cikin rayuwar shi ta nan duniya ba zai yi shi a cikin barzaho ba babu shi to kai kiyasi kuma goban nan wani an ta yi ba rayuwa ce wadda take har abada wani akhiratu khairun wa abqa ka tsaya ka yi wa lahirar ka ita ce mafi alkhairi ita ce wanzazza har yau ba mu shi ba labarin ba aka ce ga wani mai shekara 200 ba yana rayuwa ba Allah ya datar da mu shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin wanda Imam Bukhari yake cewa in wannan gawar ta aiwatar da aiki na alkhairi yace to alkhairi ne za ku gabatar da ita za ta fi farauhun wa rihanun wa jannatu na'im nutsuwa ce aminci ce hutu ne ba wa ya samu dukkan wannan yau da ne nan aka dora maka yi kayi sallah biyar kayi kaza kayi kaza ka huta kayi fafutuka duka wannan an ɗauke maka yanzu rayuwa ce kake ta garanti rayuwa ce kake ta salama rayuwa ce kake ta hutu zuwa lokacin da za a yi busa ku zo in kana da rabai ka shiga inuwa al'arshi ka shiga inuwa al'arshi a ida kowa hayaniya kowa ta ƙare a ce mun ku shiga gida aljanna yake cewa wa in ta kusiwa zalika yace idan wannan gawa ta kasance koma bayan gawa ta mutumin arziki yake cewa fa sharrun tad'unahu an riqabikum to wa sharri ne za ku sabke wuyanku dama neman rabuwa ake da shi ku kai shi can ya tayya iyawa kanshi wallahi a wannan halin bawa bai da wata dabara sai abin da ubangiji ya zartar da shi Allah ya datar da mu Allah ya latsafa mana ya ƙara ruha mana asiri cikin wannan al'amarin Allah ya ƙara mana imani ya ƙara kiyaye imanin mu ya sanya duk abin da ubangijin mu yake nema mu aiwatar da shi mu kamanta mu aiwatar da shi ya karba da hannun shi biyu sai dai kan wannan mas'alar da kwai wannan majmu'u fatawa na Sheikh Abdulaziz bin Baz ya kawo mas'ala yake cewa misalin kaga hadisin na ai yana karantar da mu daga an yi mutuwa a yi gaggawa a kai ta abin ne ta kowaccen kowannan kowace a yi gaggawa manzan Allah ya ta'aliya ne in ta kirki ce alkhairi ne za ku gabatar da ita wanda ku bata mata lokaci akan abin da ba akan akan a cikin wannan duniya in kuma ta banza ce to kun sauke wa kanku yaunin yaunin yaunin wannan mamacin to shine yake cewa idan da zai kasance mutuwa ce ko kisa ne aka yi wanda ana bukata yi autopsy a zo a tantance me ya sanya wannan gawar ta rasu ko kuma dalilin da ya sa kowace irin cuta ce ta sanya ko an yi amfazo nan mutum ko wani an makamancin haka ya ce wannan shari'a ta ba da dama a ɗan jinkirta har a aiwatar da abin da ake so ya ce to a wannan halin ana iya kai ta mark a sanya ta cikin firigo inda ake sanya ta a jinkirta har zuwa lokacin da za a gama binciken da za a yi sannan a kai ta abin ne ta wannan an ba da lamani a kan haka sai wasu daga cikin malumai suka ce to inda allah zai kaddara ga wannan za ta yi kwana ɗaya biyu uku a cikin wannan sanyi ai za ta daskare za ta yi kwajele to ya za a yi idan aka hudo ta za a yi mata wanka jinkirtawa za a yi sai ta saki sannan a yi mata wanka ko kuma ya ne ne ya ce a'a ya ce kan wannan matsalar kurum yadda aka hutar da ita haka za a yi mata wankanta ba a bukatar sai an sai ta tsane ko ta saki cikinta da sahihinta za a mata wankanta a kai ta abin da ita saboda aslan shi mamaci ba wai wannan in shi bane ba kurum so ne ake a tsarkake shi ba wai dan ame tsahara bane ba ko wani abu makamancin haka ba zan mu zo kan mas'ala insha Allah haka su ma fatawar lajnat da'ima sun kawo nafsu sai ga abin da shi bin baz ya kawo juzi na takwas shayi na 259 sai ki cewa fa idza ukhidha fi ghuslihi sutirat auratu idan aka soma wanke wannan mamacin yake cewa to za a suturce al'auran wannan mamacin wannan kuma wajibi ne nan ukhidha kaga ai ukhidha dauka ne sai dai malaman luga suke cewa suna ɗaya daga cikin af'alus shuru wasu fi'ili wanda suke nunawa an soma abu kamar ukhiza bada'a ansha'a dukkan su ana kiransu da tafiqa dukkan su wannan ana kiransu da af'alus shuru ya sanya nan malam ya kawo fa'iza ukhiza idan aka soma wanke wannan mamacin ko aka soma a cikin wanke wannan mamacin sutirat auratuhu za a sitarce al'aurar wannan mamacin shi kuma sitarce al'aura wajibi ne a halin mutuwa ko a halin a halin lokacin da mutum yake raye wannan duka malamai sun kawo da kwai ijma'i na imamun nawawi a cikin almajmu wanda ya kawo lalle wajibi ne wajibi ne iya wajibi a sitarce al'auran mamaci haka ibn hajar a cikin alfatul bari ya kawo mas'ala shi ma yake bayyana yake cewa wajibi ne a wurin wanke mamaci a satarce al'auran al'auran wannan mamacin wannan wajibi ne kuma al'aura tana farawa ne daga daga daga daga daga cibiya zawwa zawwa zawwa gwiwa wannan ita ce al'auran al'auran al'auran mace sawa'un mace afwan sawa'un mace ko kuma namiji shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama riwaya ta Imam Muslim yake cewa bai halatta la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli bai halatta namiji ya kalli al'aurar dan uwan shi namiji haka mace baya halatta ta kalli al'aurar ɗan uwar ta mace to kaga wannan min babi aula ya kasance halin da yake matacce wannan kiyasi ne akan wannan taba al'aurar shi kenan tunda an hana a gani to kiyasa min babi aula kuma a taba ta yake cewa sun ma ya asiru batnahu asran rafiqan sannan ya dan danna cikin shi dannawa wadda take tattausar dannawa ba da ƙarfi ba ba dan komi ba saboda dukkan wasu sauran kashi sauran wani datti da yayi saura a cikin shi ya samu ya fito saboda zaran an ce ya mutu daga an danna ba wani abu wanda zai zai tare shi saboda manzo Allah me yake cewa al-ainu kawsih yace shi ido shi shine makullin makullin dubura daga ido ya yi barci to shi kenan ba budewa take yi shi sanya aka hana ka lokacin da ka zo sallar juma'a ka yi zama irin haka idan ka yi zama irin haka kenan ka daga ƙahuwanka kenan wannan wanga daga barci ya dan ya dan ya dan ya dan zare ka dan kadan zaka ga dubara ta bude kuma komai yana iya hutawa shi sanya ake so ka zamna daram da kam ka tsaya har lokacin da wannan ko kuma ba ma barci ba ma lokacin da mutum yi hakan fasilamin wani abu yana iya fitarwa ta sanya aka hana aka karhanta mana zama a lokacin da muke muka zo muna jiran sallar juma'a ko lokacin da limami ya iso ko kuma mu yi at-tashbiq mu yi haka duka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba a halatta mana ba mu yi su ba lokacin da muka zo muke jiran sallah wa hasanan sallah ta juma'a yake cewa to za a danna wannan cikin duk abin da yake cikin zai yi kokarin ya hutu idan ya hutu yake cewa summa yalifu ala yadihi khirqatan shi wannan wanda ya danna cikin nan nashi wanda zai yi mai wankan ya nemi wani tsumba ya nannaɗe hannun shi yanda idan ya dafa ba zai iya tantance ba miye ya dafa ba idan ka sanya tsumma ka lallabe ka lallabe duk abin da zaka taba ba za ka iya santir in ba menene saboda ai muna da alhawasul khams abubuwa wanda muke iya identifiyan wa'ansu abubuwa da su guda biyar ido hanci baki ɗanɗano sai kuma hannunmu sai kuma mu wannan su ne abubuwa wanda muke iya identifiyan duk wani abu wanda yake gittawa to hannunka inda za ka nannaɗe shi da wani abu duk abin da za ka taha ba ka in dai bai yi ba bai taɓa ba wannan fatar takawa ba za ka iya tantance ba mene ne ba shi sanya suka ce ko irin wannan gan mai kaburin nan a sanya yadda idan ya dafa ba zai iya fahimtar ba mene ne ya dafa ba wannan shine sunna idan idan ya zo tunda haramun ne taɓa al'aurar shi idan ya zo wankewa ya sanya wannan wannan gan ko ya sanya tsimma ya nannaɗe hannun shi sai ya meme yake cewa fayunjihi biha fayunjihi biha sai ya me istinja'i shine tsarkin ruwa kenan zai gasi zai wanke me duk inda wannan abubuwan suka wuto bangaren gaban shi bangaren bayan shi zai wanke me ya wanke me wannan dattin dukkan shi ba tare da ya taba al'aurar shi ba sannan yake cewa sun mai waddi'uhu sannan ya yi mai arwalla wannan kuma shi yake nuna shi yake nuna mana lalle wankan wankan gawa shine irin wanka dai wanda ake yi na janaba shine irin wanka na tsarki wanda ake yi shine nan yake cewa to bayan ya mai haka yanzu ya yi da sami tsarki ya danna duk abin da yake ciki ya huto ya mai tsarkin shi yace to a yanzu mi za yi mai sai ya yi mai arwalla wannan kuma mandubi ne kamar yadda hadisin ummu atiya yake bayyana mana yarda Allah shi tabbata a gare ta lokacin da suka zo suke yi wa diyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanka Zainab sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ibna'na bi mayaminihinna wa mawadi'ul wudu'i minha yake cewa ku hara da damarta kuma da guraben arwallata gabanin an samu arwalla kinan za yi mai arwalla sannan ya ce sun ma ya ƙasiru ra'asahu wa la'iyatahu sannan ya wanke mai kanshi da gemun shi kenan ya wanke kanshi ya wanke ya tsatsaye gemun shi sabida mai sabida hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka rawaito na mutumin da ya haɗo daga taguwar shi ya mutu mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa iksiluhu bima'in wa sidri yake cewa ku wanke shi da ruwa da magarya ba don komai ba saboda magariya tana tada kuma tana hutar da datti ta sanya malamai a cikin fatawa wanda aka yi nan suka ce inda za a samu sabuli ya ce to ya yi saboda shi ne ya yi kusanci da ya hutar da dukkan wani datti kuma haka ya tabbata daga aisha yarda allah shi tabbata a gare ta lokacin da suka yi yunkurin wanke manzan allah sallallahu alaihi wasallama mun san irin abin da ya wakana an samu saɓani iya saɓani to ga manzan allah ya rasu shi ko manzan Allah ba irin mu bane ba mutum ne kwatankwacin mu amma dai darajar shi ta huce abinda muka yi wa ko abinda yake yi wa sauran sahabbai ko abinda ya umarni a yi wa sauran sahabbai irin shi zamu yi mai ko kuma shi yana da wani abu wanda yake keɓantacce wanda ya sha bamban da abinda ake yi wa sahabbai haka aka yi ta samun saɓani ba sai irin abinda ya kai ya kawo sahabbai suke cewa ɗaya daga cikin bilal yake bayyanawa yake cewa wallahi bai taɓa ganin madina ta yi duhu ba ya ce kamar da aka ɗauki ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga cikin rudani an shiga cikin ɗimuwa an rasa an rasa ina aka rusa ya kai wa'ansu daga cikin manya suka zare ta gobe duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu wallahi bai mutu ba zai fulle mai kai ce ai bulaguro ne ya tafi munajati ba ku gaba lokacin annabi Musa ya tafi munajati ba da shi da ubangiji shi ba 40 yawmatan wa tamamnaha bi asharin fatamma miqatu rabbi 50 yawma ya tafi munajati yace to shi ba manzo Allah munajati ne ya za a ce manzo Allah ya rasu lokacin da labari ya kai wa Abubakar lalle ga cikin hagari wa abu ma ya rude fa Umar ya zare takobi ko manzo Allah ya mutu ya shigo har dakin Aisha ya diba gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ya liƙe mai idanuwa ya tabbatar da lalle ya mutu ya hoto ya fara innal hamdalillah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana khutba ba dan komai ba dan ya janyo hankalin kowa duk wani wanda yake cikin halin rudani inda zaka san ma'anar abinda ake faɗi da larabci ko abinda manzo Allah yake faɗi da larabci ka sani jawabi'ul kalimi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi wannan kadai wannan khutbar ta sanya wani wani aboki na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ji ta yace wallahi tallahi wanda yake wannan magana wannan magana ba daga hannun shi wata hoto ba ba mutum ba yake tsara ta ba yazo aka wadi mai Muhammad yace to shi wa ya imani ba dalilin jin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sabida yanda aka dunkula kalmomi a cikin ta yana cewa amma ba'd bayan haka duk wanda ya kasance yana bautawa Muhammadu to Muhammadu fa Allah ya karɓi ran shi sallallahu alaihi wa sallama wanda wanda ku ya kasance yana bautatawa ubangiji to fa inna Allah hayyun la yamut lalle Allah rayayye ne har abada baya mutuwa ya karanta musu wannan ayar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد باكوا بني بأتكنكم با إلا رسول فاتي منزو كما يند شي ما yake alfahari innama ana abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne kamar yanda aka halice ka aka halice shi aka halice wancan haka ubangiji ya halice ni kurun fifiko na da ku shine ni manzo ne yake cewa to Muhammad bawan Allah ne manzo ne daga cikinku to idan manzan nan ya mutu shin za ku bar addininku wai dalilin ya mutu yace to ku saurara ku shi wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya wa ubangiji baya ya juya wa wannan addinin baya to ba wanda ya cuta in ba kanshi ba kai dai kanka kake wa wannan ibada da kake a kaso 100 kai zaka mori kayanka kaso tara kai zaka mori kayanka ba wani abin da zata gadar da ubangiji ba abin da zata kara ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa ma amantum azaban ma da ubangiji zai muku me zai yi da ita in dai kun gode kun yi imani da ubangiji anan me azabtar da kai gatan nan dai kanka kakewa to haka yace idan dai kuka juya baya akan wannan addinin wai dan Muhammad Allah ya mai cikawa to ba wanda za ku cutar in ba kawunan ku ba kuma shi ubangiji yana nan a kullum zaya sakanta wa masu godiya in wani hali ka shiga an ɗauke ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gode wa ubangiji akan abin da kai mana wannan kuma shine hali na mummuni ajaban li amril mu'min in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan la al'ajabi ga al'amarin mummuni in wani hali ya shiga shine yana tare da ubangijin shi ba wani wanda isa ya raba shi da imanin shi ko ya raba shi da ubangijin shi in ya shiga cikin halin yalwa ya sani wallahi ba wayan shi ba dubarar shi bace ba hankalin shi ba irin hankalin su karuna bane ba inna ma utitu huwa ala ilmin indi ai wannan ilimi na ne wayo na ne dubara ta ce na tara wannan abu a shi ya sani yal wannan da ya samu ba wayan shi bane ba dubara shi bane ba ma'ahin shi bane ba ba mai gidan shi bane ba daga gun Allah ce ni'ima ce wanda aka riga ya aka rubuta ba wani wanda ya isa ya hana ta ma asabaka lam yakul yukhti'ak duk abin da aka riga aka rubuta maka za ya same ka wallahi har abada ba zai kuskure maka ba ko da al'umma ta tattara ta ce wannan abin ba zai same ka ba mata mu ubangiji ya riga ya rubuta shi wallahi ba wanda ya isa ya hana shi law ijtama'at al-umma ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak da al'umma za ta haɗu da ce yi ta amfanar da kai da wani abu ya ce wallahi ba ta isa ta amfanar da kai ba sai abin da ubangijin ka ya riga ya rubuta maka haka da za ta haɗu da cutar da kai wallahi ba ta isa ta cutar da kai ba sai abin da ubangiji ya riga ya rubuta maka shi sun ya al'amarin mummuni kullum yake burge ubangiji ya sami yalwa ya san daga Allah ne kuma za ya gode wa Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis wala ila in shakartum la azidannakum in kun gode ni'imar da aka yi maka za a daɗa maka za a yalwata maka haka kuma wajibi ne game da ni'imar da aka yi maka ku gode ka bayyana wa jama'a lalle ubangijin ka yayi maka ni'ima wannan su ne sila ta ubangijin ka ya haɓaka maka abin da ya baka lada ya haɓaka maka abin da ya baka kuma ya baka lada yake cewa haka in mugun abu ya same shi abin jarrabawa abin da rai fata so ta samu wannan mummunin kai tsaye me yake yi sai ya yi haƙuri ya san daga Allah ne shi kuma duk wanda ya haƙuri lokacin da al'amari ya same shi kai tsaye ya maida wa Allah al'amarin to wannan wa tabbas yana da ladan musibar da ya same same shi za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce ga wata mata ta rasa ɗanta an kai an binne ta tsaya a gindin kabarin shi tana ta kuka tana ta kuka manzo Allah ya gitto da shi da sahabban shi yace ya ce baiwa Allah ki haƙuri mana ki maida wa Allah al'amarin shi kanta a ƙasa ta ce baka san ba irin musibar da ta same ni da baka hodi min haka ba manzo Allah da hodi wa haka ba ta sani ba manzo Allah yana hucewa suka ce mata kin san wa kika hodi wa haka manzo Allah kika hodi wa wannan kalma kai tsaye yanzu abin da ta hodi yayi karhin musibar da ta same ta ai manzo Allah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ai wanda bai san haƙƙin manzo Allah ba shi yake wasa da manzo Allah kai tsaye ta tashi yi wurin manzo Allah manzo Allah wallahi ban san ba da kai bane ba yake ce mata as-sabru 'inda sadmatil ula kai tsaye bugun abin da ya same ka abin da ya same ka na jarrabawa kai tsaye ana faɗi maka a lokacin nan ka yi hawa zuciyar ka ruwan sanyi ka ba ta haƙuri ka miƙa wa Allah al'amarin a lokacin nan za ka samu ladan musibar da ta same ka shi ne nan a hadisan aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa mu gama hadisan sai mu tsira take cewa lokacin da manzo Allah ya rasu sahabban manzo Allah sun shiga cikin rudani an yi sabani suka ce wallahi to gagawa amma dai bamu san ba yaya zamu yi da ita ba shin tsiritar da manzo Allah zamu mu cire mai kayan shi dukkan shi kamar yadda muke cirewa mamatan mu tuhahin su ai mamaci idan za a yi mai wanka tsiritar da shi ake yi sai a suturce al'aurar shi shi ma haka manzan Allah zan mume ko kuma mu yi wanka da tuhar shi a cikin kayan shi Aisha take cewa lokacin da suka yi sabani yace kurum kai tsaye dukkan su wa'annan wanda suke zamane kurum barci sai ya dauke su gangadi sai ya dauke su take cewa ikhtalafu arsalallahu alaihim as-sina kai tsaye gyangyaɗi sai ya ɗauki dukkan wa'annan mutanen yake cewa wallahi har sai da ya kasance ba wani wanda yake iya motsa motsa wuyan shi dalilin barcin nan sukurin barci ya ɗauke su mai yauni yake cewa daga can ɓangare sai aka yi musu magana wani mai magana sai ya musu magana amma dai ba wanda zai ce muku wane ne ba a san ba wane ne ba su dai sun ji murya daga can ɓangare sai suka ji an ce musu ku wanke ku wanke annabinku sallallahu alaihi wa sallama wa alaihi siyabuhu da tuhahin shi da duhahin shi a jikin shi kai tsaye yace Aisha take cewa sai suka tashi suka tayi suka wanke suka wanke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin tuhashi wanda ya rasa da ita suna kwarara mai ruwa kuma suna ruwa da, da ruwa da magariya ita magariyar kamar tari kunwa take yi diddin ta zubar da wannan ya ce wa an su daga cikin mazaje suna cuccuɗanya manza Allah sallallahu alaihi wa sallama to wayan shi a cikin shi haka aka yi wa manza Allah sallallahu alaihi wa sallama sabanin mu mu kuma za a cire tohon mu a yi mana wanka abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da walinmu mu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya iya mana abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da mu na arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukata ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi albarka na daga dukiya na daga ilimi na daga faninka wannan ƙasa ta mu muna fatan ubangiji ya tabbatar da aminci ya tabbatar ya yalwatar mana arzikinmu ya sanya mu more shi duniya da lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk